أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دبيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كجايا مسو وأهل الكتاب كينا يا أهل الكتاب يا كوما أبو طالب تافي لستم على شيء من الدين كو باكو كوما يتكين شأن الدين كوبا كوا بني حتى تقيموا التوراة أرسيكم أيكي التوراة بمعنى كتايد إتوجان أيكي wani injil da injila wa ma'unzila ilaikun min rabbikum da abin da ubangiji ya saukar muku daga wajen ubangijinku bi an ta'amalu bi ma fihi wa minhul imanu bi ku imani da abin da ke cikinsa a ciki wa minhul imanu bi akwai imani da ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam wala yazidanna كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دغيانا وكفرا amma abin da ubangijinka ya saukar maka ba abin da zai ƙara wa wasunsu daga ciki sai dai shishigi da kafirci fala ta asa fala ta hazan karkai bakin ciki alal qawmil kafirina akan mutane kafirai in lam yu'minu bika in ba su imani da kai ba na'am الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وأمن صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا للكافوا دند سكي إيمان وعملوا والذين هادوا كو da kuma wato su yahudawa wasabi'una firqatan minhum da wasu kuma yanki daga cikin yahudawa wan nasara da nasarawa man amana binhum minhum wanda suka yi imani daga cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa min salihan suka aikata aiki nagari wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro a gare su a nan duniya kuma a ranar lahira ba za su yi bakin ciki ba na'am لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله يقول والله حقيقة مرك القوري بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسوله akan su imani da Allah da manzannin Allah wa arsalna ilaihim rusulan mun aiko musu jakadu su ne manzanni kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da wani annabi ya zo musu manzo kenan bima la tahwa anfusuhum min al-haqqi kadzabu ya zo musu da gaskiya wanda zuciyarsu ba ta san gaskiya kazzabu sai sarefantar da shi farikan wasu jama'a daga cikinsu kazzabu sun sarefantar da annabawa wa farikan minhum wasu kuma jama'a daga cikinsu ya sun kashe annabawa ka zakariya kaman annabi zakariya wa yahaya da annabi yahaya alaihimus salatu wassalam na'am ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa hasibu allah ta kuna fitnatun fa'amu wasanmu sun mataballahu alaihim sun ma'amu wasanmu kafirun minhum wallahu basirun bima ya amalun wa hasibu sun zaci aizannu kenan allah ta kuna ko cewa ai ba za ta auku musu ba ba za ta kasance ba fitnatun ita ce azaba bihim ala takzibi rusuli wa qatlihim manufarsu da zatansu ba abin da zai faru da su akan abin da suka aikata fa abu anil haqqi falam yafsiruhu sun makance ga barin bin gaskiya ba za su kuma taba ganin shi ba wasanmu an istima'ihi sun kurumce a kan barin jin gaskiya ba za su taɓa jinsa ba a ko sun mataballahu alaihim lamma tabu sai kuma ubangiji ya gafarta musu lokacin da suka tuba sun ma'amu wasanmu sannan suka ƙara kurumcewa suka ƙara makancewa saniyan kashi na biyu kasirun minhum da yawa daga cikinsu su ne suka sake kurumcewa suka sake makancewa wallahu basirun bima amaluna ubangiji mai gani ne ga duk abin da suka kasance suna aikatawa fayujadihim bihi zai sakanka musu da shi na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تبارن كشي النباها دسكدن جي كمان النبي زكريا da annabi yahya alaihi musallatu wassalam kamar irin su annabi sha'aya su annabi armaya kasan dukansu annabawa ne alaihi musallatu wassalam Allah ce laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wallahi haqiqa wanda suka ce annabi Isa dan maryam ko Allah ne sun kafirci laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wadanda suka ce Isa ibn maryam Allah ne shi ko dan Allah ne shi ko maryam Allah ce ita sun kafirci wa qala al-masihu shi annabi isa dan maryam al-masihu ibn maryam yace ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan ƴaƴan isra'il wato ƴaƴan annabi yaqub kenan alayhi salatu wassalam ubudullaha ku bauta wa ubangiji rabbi ubangijina ma'ana shi ba dan Allah bane wa rabb bakum kuma shi ne ubangijinku fa inni abdun ni bawa ne ni walastu bi ilahin ni ba ubangiji ba ne innahu lamarin da sha'anin man shirk billahi duk wanda ya hada Allah da wani fil ibadatu wajen bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakika an haramta mishi shiga aljanna aw mana'ahu an yadkhuluha an hana shi ba zai shige ta ba wa ma'awahun naru kuma makomarsa ita ce wuta wa malin zalimi na min ansar azzalimai ba su da wanda zai hana ubangiji ya musu azaba na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا حقيقة والله وأن سكتي إن الله ثالث ثلاثة الله أكم uku ne ko ɗayan uku ne isa allah ne maryam allah ce kuma allah allah ne salisu salasa ko wa ma min ilahin illa ilahun wahidun babu wani allah sai allah nan shi kadai wa ma min ilahin illa ilahun wahidun ba wani allah sai allah shi kadai ko ya zo da harun din ne zai nuna maka wawul hali ce ita wa ma min ilahin mimun din kuma ta mimul za'iri ce ta ƙata sila ce listi giraƙin na fai kenan a kore maka an kore ma ne wa ma min ilahin ai ba wani allah sai allah eh mimun din listi giraƙin na fai ce duk wanda ya ce akwai wani Allah bayan Allah to Allah ya ce ba wani Allah sai shi ko wama min ilahin illa ilahun wahidun wa illam yantahu amma yaquluna in basu bar abin da suke faɗi ba min taslifi na cewa Allah uku ne shi wa yuwahhidu su kadaita Allah shehu ibrahim yasu radiyallahu ta'ala anhu mafi rinjayen rubuce-rubucen shi da maganganun shi kashi 99 akan tauhidi ne kadaita ubangiji maɗaukakin sarki laimasannan lazina kafaru ubangiji ce in ba su daina ba hakika waɗanda suka kafirce suka tabbata cikin kafirce ai sabatu alal kufur kenan minhum daga cikinsu azabun alimun mu'lamun wa huwa naru za a tabbatar da su a cikin ɗanɗanar azabar wuta saboda haɗa Allah da wani na'am أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون تمسا ما بذا ستوبة با إلى الله إزواء الله ويستغفرونه كما يسني متوبا أبنجي ما أنا استغفاري مما قالوه bisa abin da suke faɗa su gane Allah shi kaɗai ko wallahu gafurun liman taba ubangiji mai gafarta wa duk wanda ya tuba ne Allah ka gafarta mana mun tuba ya ubangiji rahimun ubangiji mai jin kai ne bihi da shi Allah ya ji kanmu na'am المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ما المسيح ابن مريم شي عيسى ابن مريم جكادا إلى الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول شي النبي عيسى ابن مريم jakada ne na Allah ko qad kanat aymadat min qablihi rusul to ayyam annaba manzanni sun wuce kafin zuwan shi me yasa ba a ce su ƴaƴan Allah bane duk da yake halittar shi ko haihuwar shi tana da bambanci da irin halittar sauran da haihuwar su illa annabi adamu alaihi salatu wassalam inna masala isa inda allahi ka masala adam shi annabi adamu alaihi salatu wassalamu ai ba uwa ma ba uba aka aka haife shi ko bi qauli kun fayakunu shi kuma annabi isa ai ga ma uwar sai dai cikin hikimar ubangiji da ya umarni aka yi busa min qablihi rusul fa huwa yandi mithlahum shi ma annabi isa zai zo zai wuce kamar yanda waɗancan annabawan suka wuce wa man kana kazalik a ko kama za'amu kamar yanda suka raya a cikin zuciyarsu wa illa lima mada idan da Allah ne ko dan Allah ne ko babar shi matar Allah ce ba zai taba wucewa ba ko ba zai taba wucewa ba amma sai ya ce to lima mada me yasa annabi isa shi ma ya wuce wa ummuhu mahaifiyar shi kuma siddiqa mai gaskiya ce ita mutuniyar kirki ce ita sannan mai bautar ubangiji ce ita maryam abidatul rahman kenan mubarakatun fi sidiki ta kai isa matuƙa wajen gaskiya kana sun kasance ya akula ne da'ama suna cin abinci shi ko Allah ba ruwan shi da abinci domin Allah ba halitta bane shi ko da gairihi ma kamar wasu su min albasari ومن كان كذلك لا يكون إلها wanda ya zama kamar haka ba zai taba zama Allah ba litarkibihi wa da'abihi wa ma huwa nisha'u minhu min al-bawl wal gha'id zai yi rashin lafiya zai yi bacci shi ko ubangiji la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun ko zai yi rashin lafiya zai yi bayan gida zai yi fitsari ubangiji ya kori diye wannan domin ubangiji ba halitta bane shi wanzur ya rasulallahi صلى الله عليك وعلى آلك وسلم نظر متعجبا كده الله أنا قام من ذلك كان لأب ما مايكي أنا كيف يبدل الآيات يد مكي نبدل الآيات مكي قيا مسألامومي دكي دكي على وحدانيتنا cewa mu kadai ne wato ayar tana nuna musu cewa a'a shi kadai ne sun manzur sake kallo kalliya suke anna kaifa yufakuna yusrafuna anil haqqi ma a qiyamil burhan ga hujja an tsayi da ita amma sai su kau da kai su ce ina su dai suna nan akan wannan bakan nasu na'am قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله سميع عليم قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم أتعبدون من دون الله ينزاك بوتا ونكما باين أبنجي أي غيره كما بايش ما لا يملك لكم ضرا wanda ba zai iya cutar da ku ba wala naf'an ba zai iya amfanar da ku ba wallahu huwa samiul alim ubangiji shi mai ji ne sannan kuma masani ne ga aikin da suke aikatawa na'am قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كغيا يا مأيك الله يا أهل الكتاب يا كوما أبوتا التوراة إنجيلا يهود نصارى كده la taghlu fi dinikum kar ku wuce gona da iri a cikin addininku tajawazul hadda kenan ma'anar guluwi kenan ko ghayrul haqqi ko ma bayan gaskiya bi an tabu isa wa tarfa'uhu fawqa haqqihi kar ku kaskantar da annabi isa ku ce shi ba kowa bane sannan kuma kar ku dora shi ku ce shi Allah ne ko dan Allah ne shi a ku bar shi a matsayin annabi jakadan Allah wala tattabi'u ahwa qaumin kar ku san zuciyar mutane qaddallu wanda suka riga suka bata min qablu tun can gabani wa adallu kuma suka batar minan nasi kasiran kenan suka batar da mutane da yawa wa dallu kuma suka sake bata an sawa'is sabil an ɗariƙil haƙi a kan barin hanya ta gaskiya ƙaddalu wa adallu anil haƙi wa adallu an sawa istabil ka ga duhu cikin duhu ga duhu na duka makenan babu haske ko ta ko'ina Allah kiyaye na'am لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون lu'inan lazina kafaru ubangiji ya la'anci waɗanda suka kafirce min bani isra'ila daga bani isra'ila ala lisani dawud akan harshen annabi dawud wato annabi dawudu ya fara tsine musu bi an da'a alaihim ya yi mummunar addu'a a kansu ba musu ku kiradatan aka shafe su suka zama birnuka wahum ashabu ailata mutanen ailata kenan ai wa isa bin maryam shi ma annabi isa dan maryamu ya yi musu addu'a wa musu ku kanazira aka shafe su aka mai da su a wato alhanzir su ne a abin nan aladu ko wahum ashabul ma'idati su ne jama'an ma'idati ashabul ma'idati kenan suratul ma'idati zalikan lamu wancan la'anar da ake yi bima asau saboda saba wa Allah da su annabawan Allah da suke yi wa kanu ya ataduna kuma suka kasance suna wuce gona da iri suna shishigi a cikin addini na'am kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu su sun kasance bani isra'ila ba sa hani da mummunan aiki kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu idan ana fada sai su bari mai karfi yau mara karfi duka kaga jama'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi sai ce me sai ce ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari yanzu da ka ga yara suna fada a can sai kai musu tsawa in suka ki ka je ka hana in suka ki ka dake su dan ka hana su jama'ar manzo Allah kenan amma su bani Isra'ila in ana fadan zama za su yi addaku a casu wanda ya bi wani karfi ya masa duka kanu la tanhauna 'anil munkarin fa'alu sannan kuma in ana barna ko abin da ya kama da haka ba wanda zai fito ya ja kunne ko ya hana kanu la yatana haula an munkarin fa'al ko ai la yarha ba'duhum ba'dan ubangiji ce ba sa hana sashin su zuwa ga sashi ko a ce a ba mutum shawara ko a yi masa nasiha a ce ka daina aikin kaza ka daina kaza su ba sa yi an munkarin wajen mummunan aiki fa'alu da suke aikatawa labi isa ma kanu ya fa'alun aikin da suke aikata Allah ce aikin ya lalace saboda mummunan aiki ne na'am ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سكت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون تراهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الله يتعيف ما كان جنوس منهم دقتشيس يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغدا لك su koma suna shiga cikin waɗanda suka kaburce don me don ƙiyayyarka ba sa son ka saboda hassada da suke da shi labi isa ma ƙaddamat lahum anfusuhum Allah ce hakika aikin da suke aikatawa aikin ya lalace labi isa ma ƙaddamat lahum anfusuhum min al'amal mujibi lima aradihim lahu an saki dallahu alaihim ubangiji ya fashi da su fil azabi hum khalidun idan an sa su a wutar jahannama za su tabbata a cikin wutar khaliduna ba za a fitar da su ba na'am ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وبنجزي يتشي ولو كانوا يؤمنون بالله دا سن إيماني دا الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دا النبي تيرا دا أمنشن الله ستبت أغريشي wa ma unzila ilaihi da abinda aka saukar mishi na daga alqur'ani mattakazuhum al kuffara da basu riki kafiran nan ba auliya a mazoya walakinna kaseeran minhum fasiqun sai dai yawan su kharijuna anil imani sun fita daga imani wato ma'ana fasikai ne su na'am la tajidanna ashaddan ولتجدن أقربهم لتجدن أشد الناس أداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لتجدن يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم wallahi Allah ya ce za ka samu a shaddan nasi adawatan lillazi na aman waɗanda suka fi adawa da ƙiyayya da waɗanda suka yi imani suwa ne ne sai ce yahudawa ba su son musulunci ba su son musulmai ko kaɗan su yahudawa in ji Allah har sai da ya rantse wa annabi sallallahu alaihi wasallam la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda ya ce yahudawa sun fi tsananin ƙiyayya ga muminai wallazi na ashiraku da masu bautan lata da uzza da manata su ma suna ƙin musulunci da musulmai wala tajidanna aqrabahum mawaddatan sai kuma Allah ya sake rantsewa sai ce kuma wallahi waɗanda za ka samu suke kusa da soyayya lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani qalu inna nasara nasarawa nasara nasara bai kin musulunci kaman bai hude in ji Allah sai da ma ya rantsi yace shi nasara yana kusa da soyayyar muminai ban kin su da yawa kaman yanda yahudawa suke kin musulunci kuma ko yanzu da kakalla haka ne domin Allah ya ba zai faɗa abin da ba haka yake ba nasara baya kin musulunci barkin musulmai shi dai ba zai musulunta ba don ba zai dawo kasanka ba shi kullum aluja ne shi amma ba ya kyamar ka ba ka amma ba yahude kullum ya za a yi a ce ba musulunci ba musulmai shi ne abin da yake fulanin a rayuwarsa ko na tajidan na ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى دما سنة بمبنج ذلك أبنجد يشي قوم مودتهم للمؤمنين تو ميسا نصارى كيسان مؤمنين ميسا نصارى كيسان مسلمين سألا يشيتو أيغا دليلي سبب أنهم بسبب أنهم سوى رسول منهم أتكنسوا ƙiƙisina wa ruhubanan akwai malamai masu ilimi sun yadda da maganan akwai annabin ƙarshen zamani da za a turo shi sun kuma san Allah sannan sun san Allah ba wasa ba ne so da haka suna kaffa kaffa sun ma'amanu sun makabaru wa rubanan suna da masu ibada sufayen cikinsu zallan ibada kawai suke saboda haka suna kaffa kaffa wa annahum la yastakbiruna an ittiba'il haqqi sannan su kuma ba sa girman kai gabar bin gaskiya da kakawa na tsara hujja shi abin da yake nema evidence da kakawa abu kaka abu sai ce ina hujjarka da ka ba su hujja sai ce ya yadda burhana kuma ga hujjar ga komai sai ce shi bai yadda ba qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ko an ittiba'il haqqi gabarin bin gaskiya nasara baya in yaga gaskiya yakan bita ko kamar wastakbiru yahudu su yahudawa suna da girman kai ba sa karban gaskiya wa alu makkata da kuma mutanen makka a wannan lokaci da ubangiji maɗaukakin sarki yake magana a kansu yahudawan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba yadda za a yi kaga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi baka ji wani abu a ranka ba kuma a ce baka ga komai ba wannan ƙarya ne balle kuma su sun yi karatu suna da attaura suna da injila sun san zabura sun ga siffofin annabi isa sannan annabi isa dan maryam ya gaya musu ya ati min ba'd ismuhu ahmad akwai wani suna ahmadu yana zuwa a bayana duk sun san wannan amma falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sayrun mubin gaskiya ta bayyana musu da har suna alfahari suna murna cewa da annabin ƙarshen zamani ya zo su ne na gaba-gaba su za su imani da shi su za su bi shi su za su yarda da shi za su zama cikin sahabban shi amma lokacin da annabi ya bayyana sai suka zamanto sun fi kowa hasada sai Allah ya ce mi
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم Mm. Mm. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين كاجنا ساركينا شيب نساري وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إذا سكت أبن الله يستوكر النبي من القرآن لقى القرآن tara a ayyunihum tafidu min ad-dam'i mimma arfu min al-haqq sai gaba nasara yana kuka kawai saboda watina abinda aka saukar na da gaskiya ko ya na ka su ce rabbana ya ubangiji suna faɗi suna cewa amanna sadaqna bi nabiyyika wa bi kitabika mun yi imani da annabinka da kuma littafinka alqur'ani faktubna ma'ashahidina ubangiji ka sanya mu ka kashe mu tare da mutanen kirki ko wannan aya ta sauka akan sha'anin najashi ne ko nazara fi wafdun najasi alqadimina alaihim min alhabashati qara surata yasin fa bakaw wa aslamu wa qalu ما أشبه هذا بما كان ينزل على إيسى عليه الصلاة والسلام لوكتين دا النبي عليه الصلاة والسلام مكة تاي ذاتي ta ɗaura gabaki ɗaya saboda ɗimi da ta ɗauka addinin Allah to shi kenan Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi وعلى آله وسلم أمرني يتعشي صحابي أكتسي هجرة تفرقو كينا تو أما إنا ما هجرة إنا ذا أتفيت تشي النبي وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحيها so haka umarni ne na Allah sai ce abin da za a yi hijiran nan da za a yi manzo Allah ce akwai wani sarki wannan sarki ba nasare ne sannan kuma adalin sarki ne shi ba musulmi ba ne kaza shi shi ne kullum ake maimaitawa shi mulki abin da yake nema ba addini ba adalci walau a hannun musulmi walau a hannun kirista kullum ka nemi wane ne zai tsayi da adalci haƙƙinka ya baka shi kenan mulki ya tabbata saboda shi ubangiji ya ce tu'utul mulka man tasha wato man tasha hudin nan ba maganar musulmi ko kirista ko pagan ko mushriki ko waye zai iya ba domin ya ce man tasha duk wanda ya ga dama zai dauka zai bayar to ku musulmai mu muminai mu husnai kada idan mu ya dinga rufewa a wajen mulki mu nemi zaɓin Allah kuma mu nemi Allah ya sa ya zama mana alkhairi kada idan ka rufe ka ce kai dole sai wani to daga ƙarshe sai ya zama jarabawa a kanka ka koma kana kuka ko kama kana ma kana kada idan ya ke da ido ya rufe ko a nemi Allah zaɓin Ubangiji sannan a nemi Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin zaɓin to idan aka samu haka ni da kai da mu dukanmu mun huta amma idan ka ce abinda zuciyarka take so shine kake so kuma baka neman zaɓin Allah a ciki to shikenan sai Allah ya barka da son zuciyarka sai kuma son zuciyar ta wahalar da kai wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wani lokaci da yawa za ku dinga kin abu amma abin shine alkhairi a gare ku wani abin kuma kuna son shi kuna kaunar shi shi kuma abin sai ya zama shine sharri a gare ku Allah kiyaye mu saboda haka sai gashi aka ce to ina za aka ce a zo Afirka a Afirkan kuma ba wajen balarabe ba karka zata Tunisia za a je ko Algeria ko Egypt za a je a'a sai aka ce a taho Abyssinia Abyssinia nan sarkin Abyssinia a lokacin shine Najashi shi Najashi din nan Kirista ne ba nasare ne ba musulmi bane amma manzo Allah ya zaba aje wajen shi sallallahu alaihi wasallam aka ce to yanzu ya za yi aka ce to akwai dan kudi a hannun mu ya ce to ku je ku dauki jirgi dan a ruwa aka taho wa aka zu safina ta bi nisfi dinare da nisfi rabar dinare aka dauki jirgin ruwa ko ila ardi habashata zuwa habasha suka tsallako afirka zalika fi rajab a lokacin a watan rajab watan Allah ne albarma musulmai sun taho domin abinda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce musu inna biha malakan salihan la yazlimu indahu ahadu inna biha malikan yace akwai wani sarki salihan yace mutumin kirki la yazlimu indahu ahadu yace kowa ya je wajensa ba zai zalunce shi ba wannan ma ya sake nuna maka adalci kawai ake nema ko la zulmu adu adu shikenan musulmai suka fita a lokacin akwai sayyidina Usman bin Affan da matarsa sayyida Ruqayya alaiha salatu wassalam yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai da sauran musulmai akwai Ja'far bin Abi Talib dan uwan Imam Ali karramallahu wajahu dan tafiyar babbar tafiya ce suna shigowa sai aka tsare su saboda irin siffar su da shigar da suka yi da kamalin su kuma kasar kasa ce ta waɗanda ba musulmai ba daga ina suka ce da guri kaza mai ya kawo ku suka ce sun zo ganin sarki ne aka ce ku dakata kafin a jima sai makiya Allah suka samu labari ai sun tsallako sun taho a basiniya habasha sun zo wajen najashi sai suka biyo su suna sauka suka shigo daga dara don suna ganin najashi kamar nasu ne tunda ba musulmi ba ne amma kuskuren shi ne najashi kirista ne mutumin kirki su kuma suna bautan lata da uzza da manata ne su kafir kafir ne namijin kafiri saboda haka suna tsallakowa suka ce akwai wasu mutane sun zo maƙaryata ne sannan waɗannan mutanen ba ababen a yadda da su ba ne ka ba mu su mu kashe su ya ce a kan ne ya ce sai mun ji ra'ayinsu aka zo a gaya mishi aka ce mishi sarki akwai wasu mutane sun tsallako amma sun ce su jama'a ne na wane suka kira sunan manzala sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ne na annabin ƙarshen zamani ya ce annabin ƙarshen zamani ya ce ce su zo suna zuwa randuna ta kafirai sai suka ce a e su ne waɗannan mutanen a ba su su su kashe su sai na jashi ya ce a su yi magana aiku an ji maganarku tun da an ji maganarku su ma ya kamata a ji maganarsu na'am fiya hiyarin in ji mai shari'a dole za a ba su fiya hiyarin su yi magana su ma saboda haka suka yi magana suka yi magana suka yi magana ce su musulmai ne suna tare da annabin ƙarshen zamani ne sun taho ne daga garin makka suka yi maganganunsu sarki yana tsena jinsu sai ce to me annabinku yake faɗa akan sha'anin isa ɗan maryam me yake faɗa sai imamu ja'afar ibn abi ɗalibin ɗan uwan annabi ne shi alaihi salatu wasalamu jininsu ɗaya ‘ya'yan wa da ‘ya'yan ƙani suke ‘yan tara tara ‘yan maza ya ce sai taso sai fara magana ya ce annabinmu ya gaya mana cewa innahu huwa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu wa ruhu alqaha min maryam al-azra' تفيد من الدم كده مما عرفوا من الحق sai sarki na jashi kawai sun kui da kai sai na jashi sun kui da kai ya ƙurufi ya ƙurufi maryam al'azara albatula ya ce annabinmu yana magana ne ya ce shi isa bawan allah ne shi kuma annabi isa ɗan maryam kalmar allah ce wanda ya sa aka yi busa sayida maryam wacce budurwa ce bata taba saduwa da wani namiji ba bata yi aure mutuniyar kirki ce ita yana jin wannan tara'a ayunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq sai na jashi kawai ya fashe da kuka sai makiya Allah suna jebe suna kallon su sun ji abin mamaki sun ga kuma sarki ya karbi maganarsu sai sarki na jashi ya juya sai ce musu akwai wata magana da za ka sake gaya min don nutsu a kan sha'anin isa da maryam sai imamu ja'afar ibn abi ɗalibin karamallahu wajahu kasan shi ja'afar manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi na zaune ya gida haka sai ga ja'afar ya taho manzala yana kallonsa sai fara murmushi sai ja'afar ya ce masa limaza ta basama ya rasulallah ya ce murmushin ne kake ya ma'aikin Allah sai ce ai wani abu ne bani mamaki tafiya ka irin tafiya ta ce yanayin zubinka irin yanayin zubi na ne yadda wajararka ta ce irin ta wace ta bi ta bi kalki wa bi kuloki sai ya maimaita abin da annabi ya yi sai shi ma yana dariya ya dangane kafarsu yana langa a gaban annabi shine malaman sanin tarbiyya da hali suka ce da rawa da kiɗa an saba duk wannan abin akwai dalilai guda biyu zuwa uku ita rawar waye ya rawar me yasa ya rawar a ina ya rawar wani abu ne yasa shi ya rawar so da aka kiɗa waye kiɗan a ina aka kiɗan me yasa aka kiɗan me yasa ake me ake faɗa a lokacin da ake kiɗan tunda an yi tafi a gaban annabi bai hana ba abbas dan abdul muttalibi an yi rawa a gaban annabi annabi bai hana ba to me yasa aka yi rawar me aka faɗa lokacin da ake rawa so da aka jafar ya karanta masa suratul maryam sai na jashi ya buga sanda yana buga sandarsa ya ce kumu bi salam ya ce ku shiga garin duk inda kuke so ku shiga ku rayu cikin aminci da zaman lafiya wannan garin garinku ne ina tare da ku akan abin da kuke kai na jashi kenan shi ne Allah ya ce وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق yana ta kuka saboda jin gaskiya da karɓar gaskiya najashi din nan bai taɓa zuwa makka ba bai zo kuma madina ba amma bayan an yi hijira a madina najashi ya rasu a afirka a ethiopia abyssinia allah ya manzan allah umarni ya ce ya masa sallah ya sallace shi daga nan aka samu sirrin salatul ghaib ba a ga mutum ba ba a ga gawar mutum ba a sallace ta yanzu haka najashi almar'u ma aman ahabba yana tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce me وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين تنجاتي يا غير المسلمين yace su zauna bi khairi darin wa khairi juwarin aka ba su gidaje masu kyau da makwabtaka mai kyau sai nasarawa suke cewa wa malana to mu mai ke gare mu ko da yasa ba za mu bi addinin musulunci mu yadda da Allah ba la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqqi al-qur'ani suka ce babu dalili daga shi muna jin gaskiya a ce ba za mu bi gaskiya ba ai la mani alana min al-imani ma a wujudi muqtadihi babu dalilin da ba za mu yi imani ba tun daga maganar imanin ta tabbata a hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nadama kuma muna kwaɗayi muna so an yi dukilara rabbuna ubangijinmu ya samu ma'alƙaunin salihina almu'minina ayil janna muna sha'awa muna kwaɗayi ubangiji ya samu a cikin aljanna tare da 'yan uwanmu muminai waɗannan nasarawa Allah yake magana a kansu kaga kusancin ba nasare da musulmi kaga nisancin ba yahude da musulmi ba ya karɓa ko kaɗan ba karɓan hujja domin ba ita yake bukata ba shi ko ba nasare kamar yadda muka faɗa kullum hujja yake nema da ya same ta sai ya karɓa kamar yadda aka gaya maka ga sarki na jashi ya karba na'am sallallahu alaihi